مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لاربا شاترا جوتر رجب shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiriya wanda ya dace da talatin da ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya muna darasi na talatin daidai a cikin wannan littafi mai albarka zabi mustaqni wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na Usman bin Affan da aka fi sanin da masallacin Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullah da ke kofar ganin ɗaya Kano, Najeriya. Idan ‘yan uwa za su iya tunawa a satin da ya gabata mun gama magana dangane da babin da malam ya kawo na hukunce-hukuncen jinin haila, jinin haihuwa, jinin istihaba. Waɗannan jina ne su ne jini guda uku da mata suke. To, a yau za mu shiga kitabun sala sabon kitab kenan kafin nan akwai abin da ya mana kwantai wanda ba mu faɗa ba a satin da ya gabata shine wasu hukunce-hukunce kamar haka mun yi bayani abin da aka haramta wa mace mai haila da mace mai jinin haihuwa suna tarayya akan haramcin abubuwa da shari'a ta yi bayani a kansu. Na farko dai ba a yin sallah, duk matar da take haila ko jinin haihuwa ba ta sallah, mutlaqan. Wannan babu saɓani tsakanin malamai ko sallar farilla ko tunafila, in dai mace tana haila ko jinin haihuwa babu sallah, sannan kuma babu azumi, kuma wajibcin sallah ɗin da wajibcin azumin ai kwata-kwata ma da babu shi in baka gane ba duk macen da take jinin haila ko take jinin haihuwa to Allah ya ɗauke mata wajibcin ta yi sallah aslan to tunda bai zama wajibi ta yi ba sannan kuma ga wani mani'i mai ƙarfi aka hana ta ta yi ba dole bane ce sallah kuma in ce sallah a cikin wannan yanayi ta saba Allah amma duk lokacin da ta tsarkaka za ta rama azumi ba za ta rama sallah ba za ta rama azumi ba za ta rama sallah ba haramun ne a sake mace tana cikin haila haram ne ba a sake mace tana haila amma wannan ana nufin matar da aka sadu da ita mana ta tare miji ya keɓanta da ita kuma tana a cikin yanayi wanda yake ba na ciki ba ba ta da ciki to mun yi magana akan shin mace mai ciki za ta iya yin haila muka rinjayar da abinda malamai suka rinjayar cewa in dai mace mai ciki ne ba ta haila to idan wani ya yi gaggawa ko ya gigewa ya zai sake matarsa tana jinin al'ada ba me hukuncin sakin e yaqa sakin ya auku saboda Abdullahi dan Umar ya sake matarsa tana al'ada Sayyidina Umar ya kai ƙara gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya fada cewa ba a yin saki ana al'ada Annabi ya ce da Umar ka je ka ce ya mayar da ita kina wannan sunna ne in har waliyai ko iyaye sun samu labarin wani ya sake matarsa tana al'ada, to, ai masa faɗa ya saba shari'a sannan kuma a sa ya mayar da matar. Ya mayar da matar. To, yaya sakin ya yi ko bai ba? Na'am, saki ya yi, amma zai mayar da ita, kamar yadda manzan Allah ya ce a mayar da ita saboda ba a so a sake mace tana cikin jinin al'ada. Daga baya, in ya bi ka'ida ta shari'a sai ya sake sakinta an tambayi abdullahi dan umar kamar yadda ibn rushd ya kawo a cikin bidayatul mujtahid cewa ya imam sakin nan da kai har babanka ya kai ka wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama shin sakin yayi ka sake mace tana al'ada yace husiba alayya yace an kirga mu wannan sakin yana daga cikin saki ana yawan tambaya cewa ai mutum ya sake matarsa cikin haila eh na yayi bid'a ya zo da abin da ya saba shari'a to sakin yayi ko bai ba sakin yayi a bisa zance mafi inganci cikin maganganun malamai Allah musu rahama to yaushe za a ce ya mayar da ita din idan sakin raja'i in sakin ana iya wato mayar da mace akan shi idan kuma ba a iya mayar da mace akan sa to ba sai ya mayar da ita ba tunda in ya mayar da ita ma ba amfani yayi kenan in saki ɗaya ne saura biyu saki biyu ne saura uku amma idan sakin na uku ne fa malamai suka ce ba sai ya mai da ita sannan an haramta wa namiji ya ji daɗi da mace ko da ba saduwa ba akan abin da ke tsakanin cibiyarta da kuma gwiwarta cibiya da gwiwa wannan haram ne miji da zai ji daɗi da da ita ba saboda ana gudun kada ya zarme ya je ya aikata haram amma duk abin da yake sama da haka saman cibiya i sama ƙasa da gwiwa i ƙasa duk wannan ya halatta me yasa aka haramta man sahatul istimta a malikiya da wannan wurin saboda zai iya yiwa ya je zarce ya aikata abin da yake haramu dai kuma mun yi bayani duk wanda ya sadu da matarsa tana cikin jinin al'ada to zai sadaka dinari ko rabin dinari malamai suka ce ko da zani ko da da wani abu malaman malikiya su dai sun ana amma sun ce in a saman abin ne babu laifi me dalilin su suka ce Allah ya ce su yan malikiya kenan fa atajilun nisaa fil ma'id wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa atuhunna min haythu amarakum Allah sannan abu na biyar idan mace mai mai haila ta yi wanka irin na jaraba to wankan ta bai yi ba me yasa saboda alhaidu yamna sihhata raf'ul hadath ka'ida ce wannan alhaidu yamna'u sihhata raf'ul hadath ita haila zuwan jinin haila yana hana duk abin da za ka yi ka ɗauke hadasi a jikinka bai zai yi ba shi yasa dan mai haila ta yi alwala alwalar ba ta yi ba ba za a ce bari ta yi alwala bari ta je ta yi sallah da alwala a'a wannan karfin hailan baya barin komai da haka da a ce wani ya sadu da matarsa ko tana cikin jinin al'ada kaga akwai buƙatar ta yi wankan haila ko sannan kuma an sadu da ita kenan akwai bukatar kuma ta yi wankan mai janaba to da za ta zo ta ce ta yi wankan janaba don ta rage ƙarfin wato kada abin ya mata yawa ga janabar haila ga janabar saduwa to wannan wankan bai yi ba li'anna al-haida yamna'u sihhata raf' al saboda ita haila tana hana wato tabbatuwa ko ingantuwar ɗauke hadasi ko ƙarami ko babba sannan ba a shiga masallaci ya ku iyaye na mata waɗanda suke cikin jinin al'ada sai da uzuri kamar uzurin jin tsoron mutuwa ko kuma dukiya za ta salwanta an yi kora ana kisa ta wannan ko da tana haila ta iya shiga masallaci ta zauna ko kuma dukiyarta za ta salwanta ta gudo da ita wannan babu laifi kamar yadda kuma ba a yin itikafi da jinin al'ada saboda a itikafi a cikin masallaci ake ba a yin dawafi da jinin al'ada ba a yi in dai mace tana jinin al'ada ba za ta yi dawafi ba na Aisha jinin al'ada ya same ta lokacin da suka zo za su yi umra da aikin hajji manzo Allah ya ce da ita if'ali ma yaf'alul hajji ki aikata duk abin da mai aikin hajji yake aikatawa ghaira Allah ta tufi bil bait kawai dai ba za ki dawafi da dakin Allah ba daga nan aka samu hukuncin in matarka kuka tafi da ita umra in dai tana al'ada to kar ta je ta dawafi ta zauna a gida ta jira sai ta tsarkaka amma sauran ibadu na zikiri na tsayawa a wajen masallaci ta ta ta istighfari wannan duk za za ta yi ba a taba alqur'ani ga mace mai al'ada sai dai in malama ce ko kuma wacce take mai koyan karatu wanda shi ba malami ba ba mai koyan karatu ba ba zai taba ba amma malami larurar ya dauka ya koya wa yara malama larurar ta karantar da Qur'ani ko mai koyan karatu ɗaliba ce tana zuwa wannan wasu malamai sun halatta shi ma ana yawan yin tambaya a kai jinin haihuwa da jinin haila duk hukuncinsu ɗaya a cikin duk abin da ya gabata na'am za ta iya masallaci ta ji wazi eh za ta iya zuwa masallaci ta ji wazi ta zauna a waje ko ta zauna a haraba menene to ya halatta ga mai haila da mai jinin haihuwa su yi akwai kuma abubuwan da aka halatta musu ka duba shari'a mai daɗi za su iya karanta alkur'ani ko da jini yana diga a lokacin da jini yake diga can muna magana akan taba alkur'ani nan muna magana akan karanta mutum zai iya karanta alkur'ani bai taba shi ba ko yawwa to ya halatta su karanta alkur'ani ko da jini yana cikin diga a wannan lokaci din duk da cewa an zahari kalbi zai ba an taba qur'ani ba ko kuma da qur'anin amma ya zama sai dai yara su rinka bude mata irin babban qur'anin sai su karanta ita kar ta taba sai a bude mata sai ta karanta ko wani ya juya mata in kuma an yi na zamani ma wadda ake taba kamar na waya kun ga ai ba ainihin takardar Qur'ani aka taba wannan na waya ne za ta iya karanta ko ta ji tsoron kar ta manta Qur'anin ta ko bata ji tsoro ba dan wasu malaman sun ce sai dai in tana jin tsoron kar ta manta Al-Qur'ani tana da janaba ko ba da janaba duk ya halatta akwai maganganun malamai qira'atul ha'id alquran mabhasi ne maganar mace mai haila ta karanta qur'ani akwai maganganu akwai riwaya da tazo wala yaqra'u alquranu junubun wala ha'idun wala nufasa wannan mutane guda uku ba sa karanta qur'ani junub ha'id wala nufasa wannan karaha ne kamar yadda aka rawaito daga Umar da Aliyu da Al-Hasan al-Basri da Ibrahim an-Nakhai da Imam az-Zuhri da Imam Qatada da Shafi'i da Sabr Ra'i duk sun tafi akan kar mai wannan abubuwa su karanta Al-Qur'ani Imam al-Auza'i yace la yaqra'u illa ayatul rukubi wan nuzul kada mutum ya karanta sai ayat da ake karantawa idan za a yi tafiya subhanallazi sakhkhara lana hada wama kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibuna duk wanda zai yi tafiya zai hau abun hawa da hawansa da saukansa zai karanta wannan da kuma ayar wa qur rabbi anzilni munzan mubarakan a cikin surar mu'minun ita ma ya halatta a karanta Sa'id bin Musayyib yace kun ga a daina wani bata lokaci akan hana mai haila ba ko mai janaba karanta alqur'ani inji wa inji Sa'id ibn Musayyib yace yaqra alqur'an alaysa fi jawfihi shi Sa'id ibn Musayyib yace kawai mai haila ko mai janaba ko mai karanta qur'ani qur'anin ba a cikin cikin sa yake ba to yaya abin da yake cikin cikin sa za a hana shi ya karanta ai yana cikin cikin sa akwai wata riwaya ma guda ɗaya da aka samo daga Imam Malik yace ai Qur'ani yana cikin cikin ta ko yana cikin cikin sa in mai janaba duk da shi Maliku yace lil haidi al qira'atu dun al junub mai haila za ta iya yin karatun Qur'ani banda mai janaba ji Malik rahimahullah me yasa ya Imam Malik yace li anna ayyamaha tatul mai haila tana daɗewa kwana goma kwana sha har sha biyar ya za mu hana ta karanta Qur'ani musulmi ya kwana sha biyar baya karanta Qur'ani in ji Imam Malik yace ta karanta ba yana cikin cikin ta ba amma mai janaba ba yau ne yanzu yanzu ya wanka da haka ban yadda mai janaba ya taba Qur'ani ya karanta Qur'ani in ji Imam Malik Allah ya masa rahama yace idan in mana'naha alqira'a in muka hana mai haila Qur'ani karanta ai sai ta manta shi ina ta maimaita muku wannan saboda su fa salaf magabata na kwarai ba sa so a manta Qur'ani laifi ne mutum ya manta Qur'ani in har ta kai ga dankar ka manta Qur'ani har da janaba ko da haila an ce saboda kada a manta shi a ta maimaita shi ya kamata yanzu mutum musulmi ya zauna tsakaninsa da alqur'ani sai Ramadan sai Ramadan shine zamu rike Qur'ani mu ce muna yi yanzu daren mu gaba ɗaya bai san Qur'ani ba masallatan mu magariba mu isha'i ba san Qur'ani ba wallahi malam ba abu mai daɗi irin mutum a rayuwarsa Allah ya taimake shi a cikin masallatan da kake da su a garin ka da yawa ka samu wani masallaci wata rana a sati ko da sau ɗaya inda ba wanda ya san ka ko da ke nesa mai nutsuwa kai bakin da motar ko abun hawa ka je kai sallar magariba a can ka ɗauki ƙur'ani ka ta karanta kar ka kula kowa sai an yi isha'i ka buga abin hawan ka dai ka ga albarka kan ma ka je inda wanda zai ɗauke ka da hira da labari ka masallatai da yawa ba wanda zai maka magana ka raya magaribar ka da isha'i ka amma wallahi malam ina gaya muku akwai wanda ba sa karanta ƙur'ani akwai wanda a gidansa karab kacab daga benin sama har na ƙasa ba ƙur'ani irin yana musulmi babu Qur'ani saboda bai da harka da shi in ka ga ya ji Qur'ani kuskure aka yi ya kunna rediyon sa an saka shi ma zai kashe ce ai an ce a daina kunna Qur'ani ana surutu sai ya kashe ma shi dai ya zauna ya bude Qur'ani ya karanta to ballantana istima akan nema ma ake a bar ma istima istima shine Allah ya ce wa idza quri al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun zai iya yiwa kana da shagali da yawa ka dauki qur'ani izu sittin ka saka a motarka gashi nan cikin sauki mp3 kana shiga da ka kunna motarka qur'ani ne yake kai daga nan har ka je kasuwa kana samun lada to isma'in ma ba ai mutum ya kwammace wanda ya bude gidan rediyo yana jin wata tana hira tana labarin ƙarya ko yana sauraron wani shiri na ƙarya ballantana mutum a falansa ya saka saudi Qur'an ga satellite rangajejiya amma ba zai iya kama tashoshin musulunci ba akwai tashar da awa 24 gaba ɗaya Qur'ani yanzu Qur'ani ne karfe 3 dare ma Qur'an 12 dare ma karfe 1 dare ma Qur'ani da rana ko yaushe kawai a Saudiya akwai iza'atul Qur'ani Karim a Misra akwai iza'atul Qur'ani Karim in dai ka bude rediyo ne Qur'ani amma har yau a Najeriya ba mu samu wani mai kuɗi da ya mana gidan rediyo ya sa mata suna iza'atul qur'anil karim ko dan wannan ma Allah sai ya sa musu albarka a kasar su rediyo ne aka yi shi in dai ka bude shi karatun qur'ani sai su dauko saukar wannan malamin utsari a ta sawa a ta sauka sai ya sauka a dauko mishawi sai ya sauka a dauko malam yara sun saba ji gida an saba ji in ana aiki in masu aiki suna aiki sun kunna qur'ani in mutum a kasuwa yake ya kunna qur'ani in ka iza'atul qur'anil karim yanzu ba za ka iya wannan sadaka jariya ba akwai wata doka da za ta hana ka ba su da kuɗin da za su yi suna da kuɗin da za su yi kuma yanzu ba ma son albarka ta sauka a garinmu ko albarka ta sauka a dukiyarmu duk yawan musulmin najeriya duk masu kuɗin najeriya duk ƙungiyoyin addinin najeriya mutum ɗaya ba zai iya mana fm iza'atul qur'ani karim ba to wallahi ina gaya muku a nan mata suke haddace Qur'ani a nan mata suke a nan manyan mutane suke koyon karatun Qur'ani dan mutum zai zauna kunna iza'a nan yana bi da da littafin sa ko karfe nawa ne zai rinka bi inda ake karanta yana bi yana bi ya samu malami da ababan albarka amma ya laita qaumi ya alamu Allah ya mana afwa sayyid ibn musayyab ga abin da ya faɗa imam malik ga abin da ya faɗa Allah ya masa rahama haka ya zo a cikin muguni na ibn kudama Allah masa rahama shi ma ya bayani malamai sun yi bayani cewa la yajuzu lil junubi wal haid qira'atu ayat aya kamila mai janaba mai haila ba za ta dauki qur'ani ta karanta ko da aya ne guda cikakkiya ba maliku yace shi bai ga dalili ba Allah ya masa rahama kamar yadda muka yi bayani Imam Shafi'i shi ma yana da kauli yace yajuzu lil haid an taqra ya halatta mai haila ta karanta Qur'ani da haka dai ina so ku gane wannan matsala ta mai haila ta karanta Qur'ani ko ka ta karanta zance mafi inganci ya halatta ta karanta maganar da ake yi na tabawa shi ma tabawan in malamar Qur'ani ne a Islamiyya ya halatta in ma ɗaliba ce budurwa ta zo ana koya musu ana biya musu ya halatta to sai dai kawai rikici idan a masallaci ne ajin nasu yake kuma to kaga an samu matsala ke allofa ya halatta ta taɓa allo mai ƙur'ani ya halatta ta rubuta ma irin rubutun ƙur'ani da ake yi na hadda ai duk na koyo ne sun ba da dama in dai a koya ne darajar koyon ƙur'ani ya kawar da ƙarfin haila Allahu akbar sannan kuma akwai wasu hukunce-hukunce da za mu tsaya a kansu suna da muhimmanci shi dare yana bin yini dangane da hukuncin al'ada ko jinin haihuwa abin da ake nufi idan mace ta ga digon jini ɗaya kamar yanzu ta yi ne ta kai tab da magarima sai ta ga digon jini ɗaya to zance fa ya ƙare jini ya kama ta babu ibada a wannan azumin da ta yi a wannan ranar babu haka wannan daren za ta zauna ta ta jira sai ta ga tsarkaka amma duk lokacin da ta samu tsarki kuma in dai lokacin sallah ne to za ta yi wankanta kuma ana binta wannan sallah kamar misali ta tsarkaka da sha biyun rana ba ta yi wanka ta yi sallarta kuma ana binta azahar ana binta la'asar da sauran salloli duk lokacin da mace ta ga farjinta ya bushe shine aljihu ya ƙeƙashe alamar jinin ya tafi to ta yi sallarta ta yi azuminta wannan babu komai sannan kuma duk lokacin da aka samu ɗaukewar jini da kuma dawowar jini ya ɗauke ga alama ya ɗauke ta saki jiki a wannan yinin kuma sai sake dawowa to wannan jinin ya rinjaye tsarkin kawai tsarkin ya tafi amma duk lokacin da ta samu rana guda kaga tsarki da alamar tsarki jini bai zo ba to wannan rana guda din bonus ne gare ta kawai shikenan ba za ta lissafa cikin kwanakin halatta ba ita mai jinin rashin lafiya fa ba ta iya hannuwa da komai ba ta da bambanci da mai salsal bauli da salsal mazi da salsal zai salsal sal din abin da ake nufi mai larurar zuban fitsari wanda fitsari baya tsaya mai akwai sarsarriya mai larurar fidda iska in basir ya yi tsanani wa mutum koyaushe tusa yake baya iya rike ta in ka ga mutum yana iya rike tusa ai ba basir da in basir mai karfi ne sai dai ya ji kawai tana fita kawai to in ta kai ga ya yi tsanani koyaushe tusa yake ya zama salsal to wannan ya halatta ya sallarsa yana cikin tusa yana sallarsa to ai larura ce sansan ne ai haka mai fitsari baya iya rike fitsarin kawai kullun zuba yake Allah kiyaye salsal bawl akwai salsal mazi kullun mazi yake digarwa kullun ya zama salsal to da mai haila ai da mai istihada da mai wannan salsal din al insanu salis duk hukuncin su daya kawai za su yi ta ibadarsu da wannan larura da ke tattare da su wannan shine da abin da na manta ban faɗa ba zai mana amfani بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة كتاب الصلاة الله أكبر ما ليتي تجب على كل مسلم مكلف إلا حائض ونفسا ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه ولا تصح من مجنون ولا كافر فإن صلى فمسلم حكما ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعادها ويحرم تأخيرها عن وقتها يتسلك إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا ومن جهد وجوبها كفر وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأسر وضاق وقت الثانية عنها ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما mala ya ce kitabus sala littafi ne da zai mana magana akan sallah kun ga ya faro abin dalla-dalla tsarki niyya alwala wanka abubuwan da suke najasa ne da suke kare alwala suke wane ne duka to yanzu za mu fara sallah a nan abin da ake nufi zai mana bayanin kunce-kuncen sallah sallan nan ta farilla ne ko ta nafila duk sallar sai yayi magana akan ta malamin yayi kokari duk wani nau'i na sallah a duniya duk wata sallah da dan adam zai yi a duniya sai da bayanin ta nan da kan ka karanta wannan in dai sallah ne a nan littafin in dai sallah ne to ka san da ita farilla ce ita ce asali sallolin nafilfili daban-daban da sunan har irin sallar kisfewar rana rashin lafiyar rana da na wata har irin sallar roƙon ruwa ita ma sallah ne har sallar ƙaramar sallah da babbar sallah duka wannan littafi kitabu sala ya ɗauki dukkan hukunce-hukunce dukkan nau'o'i na sallah wanda ita ce a azamul ibada mafi girman ibada gaba ɗaya salloli na farilla jama'a su ne rukuni na biyu daga cikin rukunan musulunci ba da shahada ta yi bayan kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah da ashhadu anna muhammadar rasulullah abu na biyu shine sallah kamar yadda ya zo a hadisin Umar dan Khattab wanda annabi ya yi bayanin rukunan sallah gaba ɗaya hadisin Imam Muslim da Imam Ahmad hadisi sahihi kamar yadda kuma ya zo a riwayar Abdullahi dan Umar wanda ya yi bayani a kan buniyar islamu ala hamsin hadisin bukhari da muslim da sauran hadisai waɗanda suka zo suka yi bayani a kan sallah rukuni ne na biyu daga cikin rukunan musulunci don haka kada mutum musulmi ya yi wasa da sallah da ita ake zama daram dagam a cikin islam da ita ne kuma ake fita kai malamai ma sun ce sallah ita ce turakun musulunci musuluncin kamar faranti ne amma me yake dauke da shi sallah da haka amma mutum ya ce shi musulmi ne matukar baya sallah to ba musulmi ba ne zala ce ra'asul amr islam kan al'amari gaba daya wanda yake gaba shine musulunci amuduhu as-sala filas amudai turaku da suke rike musulunci shine sallah wannan masallacin ai muna zaune a saman mu akwai mutane a saman sama mu akwai hawa biyu ne amma me ya rike shi waɗannan abubuwa waɗannan filolin su suka rike shi da ginin nan su suka rike shi kana kana sare wannan ka sare wannan ba sai ka yi magana ba za ga ya fara rikitowa haka duk wanda ya kuskura ya jefar da asubahi ko ya jefar da magarba ko ya jefar da abin to musuluncin sa yana rugurgucewa an kamun fatawa ta wani bawan Allah cewa yana mu'amala ne da bokaye ya je neman lakani bokan ya ce mai da akwai wahala fa sai ce ayin dai za a samu biyan bukata ba da sai ce kayan alkawari za ka sallama sallar la'asar ka haƙura da ita ya ce ya yadda a duniya gaba ɗaya a rayuwarsa ba ya sallar la'asar saboda bokan ya ce aljanun sun ce duk wanda yake so a biya masa bukata kaza to sai dai ya haƙura ya bar musu la'asar da haka shi a tarihin rayuwarsa ba a taɓa ganin yana la'asar akwai wani ɗan kasuwa shi ma babba ne da yaransa suka kawo fatawa cewa ba mai gidansu ba baya tun da yake ba baya azhar da lafi azhar da la'asar na farko da wuri yake zuwa kasuwa amma duk azhar bai zai yi ta ba duk la'asar bai zai yi ta ba amma magariba yana yin alwala ko ya a shago ko ya jami amma kuma fa baya rama kuma an bincika a gida ma baya rama wannan ya ɗauki shekaru to ya hukuncin wannan na ce to kuma kun tabbatar baya suka ce wallahi baya iyalansu ma sun ce ba kuma bai zuwa ko ina daga kasuwa sai gida to ko tashi yake cikin dare ya rama su din to wallahi malam ba mamaki lakani ne aka bashi wani juma'a ne baya wani kuma wani kuma duk sallolin ba zai ba amma yana yin juma'a wani kuma duk salloli ba ya yi amma in dai sallar idi ta zo zai ɗauki sallah ya zai wani kuma a gida ba zai sallah amma in ya tafi umara ko aikin hajji zai je a makka shi yake sallah Allah mai mutane wa zirwatu sanamihi al-jihad ta wajen musulunci can fik jihadi saboda Allah wani hadisi ma Muhammad ya roce shi Tirmidhi da Ibn Majah hadisi Muaz bin Jabal jama'a sallah tana da sha'ani mai girman gaske bai kamata mu yi wasa da ita ba tana da sha'ani mai girma a wajen Allah kuma tana da sha'ani mai girma a wajen musulmi wallahi in kaga mun mutunta ka kana sallah mutukar baka sallah baka da mutunci a idan wallahi wannan kuma na san alƙawari ne duk wani musulmi za ku ga in dai mutum yana sallah za ga ana girma shi ko baya sallah ko waye shi to za ga bai da kima da mutane Allah ya yi bayanin sallah a cikin alƙur'ani wurare masu tarin yawa da yawa yana cikin abin da Allah ya fi ambata a cikin ƙur'ani wani lokacin Allah ya umarni da a tsayar da ita a tsayar da ita ma'ana a yi ta daidai irin yadda annabi ya yi ta kuma kar a yi bashi wani lokacin manzo Allah ya Allah ya umarni da a kula da ita a kula a kula wani lokacin Allah ya yi yabo ga masu dawwama akan sallah wani lokacin Allah ya faɗi narkon azaba ga waɗanda suke tozartar da sallah suna bin sha'awar ta duniya wani lokacin Allah ya yi bayani ko yana yin bayani akan narkon azaba ga wanda ya rafkana ya bar sallah wani lokacin kuma ya ta bayani akan matsayin tafifikonta wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un Allah ya umarni a nemi taimako ku nemi taimakon Allah da sallah da yin haƙuri. Me ake nufi da a nemi taimakon Allah da yin sallah da yin haƙuri za mu yi bayani. Allah ne ya ce insha Allah, wasta'inu bis sabri was sala. Ku nemi taimako da haƙuri da yin sallah. Wa inna la kabiratun illa al khashin. Alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis sabri was sala. duk kaga wancan aya daban wannan ma aya daban wancan kowace dai a cikin bakara ne amma wurare daban-daban Allah tabaraka ta'ala ya ce idan an shiga kunci da tsanani a kama sallah ka gane me nake nufi neman taimakon Allah da sallah in ka shiga bala'i rungumi sallah kawai duk inda ka shiga wani yanayi to ka dora kanka yin sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam idan al'amari ya zame shi ya shiga damuwa hadisi Imam Ahmad da Abu Dawud riwayar Hudhayfa ibn al-Yamani idan hazabahu amrun fazi'a ila as-salah sai ya gaggauta ya je kama yin sallah me yasa saboda ta hanyar sallah ne ake shiga wajen Allah duk mai yin sallah to ya buɗe ƙofar ganawa ne da Allah innal musalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa azza wa jalla mai sallah ya tadarra baina yaday rabbihi azza wa jalla yana kankan da kai ne a gaban ubangijinsa mai girma da ɗaukaka to akwai damuwar da za ta dame ka ka manta da Allah daman ba Allah ne mai yayewa ba haka yin abu ya dame ka yaro la ka je ka shiga sallah ka kwankwasa kofar Allah ne sai ka gaya masa bukatar ka ko me ya fa na gaya muku ka rike wannan wani bara ne wani sirri ne nake gaya maka a haka aka ce mana annabi yake in abu ya dame shi fazi an ila sallah ka je ka ta sallah kawai shi yasa Allah tabaraka ta'ala da ya bayanin sifan 'yan aljannar da ta fi kowace girma da matsayi a wajen Allah ita ce aljannar ta firdaus sai ya ce su ne masu jin tsoronsa a cikin sallar kad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un khashi'un walladhina hum anis ala salawatihim yuhafizun wancan khashi'un wannan yuhafizun yace ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun masu sallah ne su ne masu gadan aljannar firdaus arne baya shiga firdaus musulmin da baya sallah bai damu da sallah ba baya shiga firdaus manzo Allah ce idza sa'altumullaha aljanna fas'aluhu alfirdaus fa innaha ala aljinan in za ku roƙi Allah aljanna in za ku roƙi Allah aljanna ku roƙe shi ya ba ku aljannan firdaus saboda ita ce mafi ɗaukakiyar mafi ɗaukaka aljanna maɗaukakiyar aljanna ita ce aljina a wannan alfirdaus ita ce a sama ƙarshe aljannan annabawa da manzannin Allah duk wani babba a wajen Allah a cikin aljannan firdaus to kai ma za ka roƙa bakinka ya saba Allah ka ba mu aljannan firdaus haka mai yadda alkur'ani ya faɗa alladina yarisuna alfirdaus hum fiha khalidun innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a illa almusallin Allah illa almusallin alladina hum ala salatihim da'imun kagani waɗanda sun dawwama suna sallah ba a fasawa ba a dainawa ba a cewa yau na gaji da nafila ni gobe ba zan yi nafila ba a kullum kai ta yi kawai da'imun ba a cewa kai ni ba yau shekaru na arba'in da wani abu ina sallah yanzu na daina da'imun in kaga ka daina sallah wala har mutuwa har mutuwa har mutuwa wallazina hum ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun masu kiyayewa sallan nan a cikin aljanna ma Allah girmama su yake fi jannatin mukramuna a cikin aljannatai ababan karramawa ababan girmamawa ababan mutuntawa ko a duniya kana so an ga yace guri a mutunta ka to ko kun shiga aljanna masu fin ku kula da sallah su ne suke samun matsayi na musamman a wajen Allah a cikin aljanna yanzu ya kamata mutum ya sakaci da sallah ibada ce azima ibada ce mai girman gaske kuma akram kallam aka ce a duk duniya babu wata ibada ita ɗaya da ta tattaro duk nau'ukan ibadu da Allah yake so a yi masa in ba sallah ba komai da Allah yake so akwai a cikin sallah ya yi condensing ya dunkule ya haɗe duk bukatun da yake so bawa ya masa a cikin sallah ga tsayuwa ga ruku'i ga sujjada ga tilawa ga girmama Allah ga tsarkake Allah daga dukkan tawaya da aibu duk a cikin sallah akwai subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal ala ga addu'a ba yanda za a yi mutum musulmi ya sallah bai addu'a ba du'a'u ibada da du'a'u mas'ala ibadatun azimatun ita sallah mai girma kisa malamai suka yi ta'arifin ita sallah suka ce af'alun wa akwalun ayyuka ne da kuma maganganun baka abun budewa muftatahatun bitakbiz abun budewa da girmama Allah wa muhtatamatun bitaslim kuma abin rufewa da yin assalamu alaikum wannan ita ce sallah a shari'a da Allah yake so bawaye ko aluga ma ta larabci an ce me assala ana nufin addu'a aluga alugan larabci me ma'anar assala addu'a خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وصل صا وصل يمسى الدعاء إن صلاتك سكن لهم الدعاء سكوني نجريس أي أدعو لهم إبادة ذات أفعال وأقوال akwai abubuwa da suke nuna sallah tana da matsayi kafin mu fassara wasu abubuwan da malami ya gaya mana don mu shimfiɗa mai kyau Allah ya farlanta ta akan bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya farlanta ta akan al'ummar annabi Muhammad dan alailatul dawat daren da Allah ya gayyaci annabi ya ce zo wajen sa sama dare ɗaya ne lokaci guda babban saƙon da annabi ya karbo a duniya ita ce sallah daga baitul maqdis aka daga da annabi zuwa as-samawatul ula ya wuce duk gabaki ɗaya samman nan ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai sai da ya tsallake gabaki ɗaya jagoran nasa da yake raka shi mala'ika jibrilu shi ma da ya je wani wuri sai ya tsaya yace wa minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna la nahnu as-safun wa inna la nahnu al-musabbihun ka wuce gaba mu ma mu ma kowane mala'ika yana da inda Allah ya tsaye da shi to ni ma nan aka ce na tsaya ba a ce in wuce nan ba da haka sai ka wuce kai aka kira annabi ya tafi shi kadai la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ya wuce wajen mala'ika jibril ya wuce wajen dan ya karbo mai abu mai daraja muhimmancin abin da zai je karbo shi ya kamata ka lura daga shi sai Allah annabi ya ce sai da na ji ƙarar takardu da alƙaluma kuyayyas kuyayyas suna ta rubutu alƙalami ne ke ta rubutu abinda zai faru a duniya kawai da wanda dai abin Allah ke sai ya yi magana da Allah duk hijaban gaba ɗaya ya tsallake su a duk duniya ba wanda ya taɓa zuwa irin wannan matsayi nasa babu kar ku manta ba shi kaɗai bane annabi an yi wasu annabawa kafin shi da manzanni amma ka duba yadda Allah ya girmama shi wannan abin da ya dauko wannan abu ya kamata mu sakaci da shi shi kaɗai Allah ya bawa kuma ku je ku bincika ya ba shi wani abu ban da sallah ba abin da ya ba shi tafi abin da na kira ka ka zo in baka in ya ga dama zai iya turo mala'ika jibril ce ka je ka ce wa Muhammad ya sallah guda kaza ai amma saboda muhimmancin aikin sai da aka ce ya zo malam mun ji daɗi da Allah ya samu cikin masu sallah wallahi koyaushe idan naga mutum kafiri tausayinsa nake ji in baya sallah wallahi tallahi malam duk abin da Allah ya tara masa malam kuma ina maka murna ko mai mutum yake inda yana sallah ko to da dama dama ai malam wanda yake sallah daga fuskar sa ma malam akwai ni'ima wata rana an taba yin wani hadari muka je neman wani bawan Allah asibitin Murtala muka shiga mutuwari aka ta bude mana gawawaki wallahi malam ba sai mun tambaya ba da an jawo mutum kawai za mu ce wannan musulmi ne ana jawowa wannan ce wannan mai da shi ba namu wani sai da muka gama ma'aikacin ya ce malam ya aka yaka ce ai musulmi ce ai musulmi ai ko ya mutu bayan ya mutu ma ai zahiri ne malam wallahi duk wanda yake sallah ana buɗe shi ga gaske fuskar sa malam wani kaga goshin sa baki wani kaga kawai ko ba bakin za ga haske kawai kaga nan kafarsa dole ne duk inda musulmi yake nan nan sai idan sawun sa sai kaga ya dan yi wani dambare saboda tsabar zaman sallah amma kafiri haka yake plus ba komai sai duhu wannan da ido na na gani a durowa sai a jawo sai ga kafiri ba kyan gani ya duma ba kyan gani sulmi mana ko hadari aka yi in gawa ashirin ce talatin kuka zo neman musulmi ba ku da damuwa ba sai kun tambaya ba haske take ƙara mutane kullum kai ne baka ganewa kake wasa da ita da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ji ya karbo a wannan dare biduni wasitati jibril ba tare da wasu da mala'ika jibril ba kafin ya hijira ya koma daga makka ya tafi madina manzon Allah ya salla a makka qabla al-hijra kamar da malamai suka bayani sauran rukunan musulunci zakka azumi hajji wannan bayan hijira ne aka shar'anta yana cikin falalarta ita ce mai kulla alaƙa tsakanin bawa tsakanin bawa da ubangijinsa ita sallah yana cikin matsayin sallah man taraka ha ta'ammudan kad kafara duk mutumin da da gangan yake sallah ya kafirta da gangan yi sallah ce ba zan yi ba ya zama kafiri kuma kufran yukhrijuhu min al-milla put ya fita daga musulunci shi yasa malamai suke cewa cikin salaf magabata lam yakun shay'un min al-a'mali tarkuhu kufrun illa salat babu wani abu na aiki babu wani abu na aiki babu wani abu na aiki wanda in mutum ya bashi aiki ne in mutum ya bashi ya zama kafiri sai sallah wata mata ta ce malam mun addu'a malam yaro na baya sallah baya son sallah ta ce mun buga mun buga in dai za ka ce sallah to ka jefa cikin bala'i baya sallah kawai wata ta ce wallahi wallahi malam mijina baya sallah baya sallah mijina baya sallah malam na ce bashi yake ta ce baya yi gaba daya yau mun yi shekaru barkace ta ce wallahi ban taba gani yana da rikamar sala ba amma koyi musulmi ta ce in na yi masa magana sai ya ce kabarin ki daban nawa daban wallahi haka ke gaya ya halatta mu ci gaba da zama na ce ina ai arne ne ai arne ne kafiri ne ƙwarai kuwa ba wani ɓata lokaci hada kayan ki kawai nace yanzu ke za ki yadda mutumin da bai bi Allah ba ya ƙi bi Allah ki zo ki ba da mutunci ki gare ki ki miƙa abadan Allah ki miƙa mutuncin ki ya ji daɗi da ke ya samu biyan bukata a kanki kuma ba zai bauta Allah ba kuma za ki iya zama da shi sai kin tambaye ni wallahi ba sai kin tambaye ni ba ai tun da ba za ka bi Allah ba wallahi baka isa zama karkashin ka ba kullum ba wani dogon turanci ta ce malam an gama ai sai da ta kashe auren nan murus na ce to Allah nake albarka Allah ne faɗa fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahu menene sharadin da aka ce kar mu yaki kafirai in sun tuba wa aqamu salata suka yi sallah kaji ba Allah yace in sun tuba sun yi sallah in mun ga suna sallah suka ba da zakka ku kyale su ku yake su idan ba su yi haka ba fa ku yake su shi sa annabi yace al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah alƙawarin da ke tsakaninmu da mu da su da ba za mu yake su ba shine sallah idan mutum yana sallah ya gama da mu ko yaƙin jihadi aka je annabi yace ku bari dab da asuba mu afka musu mu ji dab da asuba in mun ji kiran sallah a garin da mu to wannan garin na musulmi ne abi hankali duk garin da annabi ya je ya ga lokacin alfijir yayi babu kiran sallah shiru sai ce waɗannan arna ne a shiga kawai malam ka ji amfanin kiran sallah da wani baya so ko eh a yanzu kiran sallah wasu ba sa son kiran sallah wallahi kwarai kuwa yanzu a wasu unguwanni a wasu birane ƙoƙari ake a kafa doka cewa ya za a yi disturbing mutane akwai wani ma da ya aiko yace a gaya mana ai ai unguwar ai ba musulmi kadai bane akwai non muslims so it's their right you, you, you are not to disturb them you are muslim kai musulmi wallahi malam yanzu in takaice muku akwai inda ma ba a kiran sallah ba za a kira ba kuma alamar musulunci a ƙasa a gari jin Allahu akbar Allahu akbar duk wanda baya so yi nitsa a cikin ƙasa Allahu akbar ne wallahi ko ba akbar bane Allahu akbar ne dan baka so sai ka tafi kasar ku je ka zauna me amfanin kasar da ba za a kira sallah ba wannan babu yaya mu da kasar mu da abu da mu za a zo a takure mu hana mu addini ai bai zai yi ba bai zai yi ba فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين إن suka tuba suka tsaye da sallah suka ba da zakata su ne ɗan uwanku addini wanda ya ƙi yin sallah ba ɗan uwanka bane a addini wallahi tunda baya sallah ba ɗan uwanka bane a addini wani ya ce wallahi malam abokina ne amma baya sallah ba abokinka bane sai dai abokin nema kawai in ka ji ma kana ƙaunar mutumin nan kana son sa wallahi kai kanka imanin ka wato abin dubawa ne ba na so na ɓaran maka da shi yanzu yanzu a nan gurin amma wallahi kai ta kasan san baya sallah kuma kana kaunar su kana san shi sai dai tarayya ta duniya ta neman duniya ta kasuwanci ta wurin aiki ta mu'amala amma in so kan kaunace ka baka sallah ya za a sa mun son wanda baya sallah ta yaya wallahi ba zan so shi ba sai dai mu zauna za mu iya zamantakewa da shi kyautatawa juna wannan za a iya yi amma a samun ƙauna ta imani da ƙaunace ka baka sallah a'a saboda kai ma baka san Allah kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabul yamin fi jannatin yasalu anil mujrimin kuji wannan ɗan aljanna ne suke tambayan mujrimai mabarnata ma salakakum fi saqar me ya shigar da ku cikin wuta sakara qalu lam nakum minal musallin cikin zance a kare in baka gane karatun ba so nake in ce maka duk wanda baya sallah dan wuta ne ma salakakum fi saqar me ya shigar da ku wannan yan aljanna ke tambayan yan wuta kai me ya kai ku suna fa gidan aljanna suke tambaya ana nuna musu hoton su me ya kai ku wuta qalu abinda suka fara faɗa lam naku minal musallin ba mu kasance cikin masu sallah ba ba ma yin sallah to me kake nema kuma in dai baya sallah sai ya shiga wuta ko ɗanka ko babanka ko ƙaninka ko ɗan uwanka in dai baya sallah in sha Allahu abin da zai hana shi shiga wuta mutuwa ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين wannan wasu laifuka ne daga baya amma sallah ita ce asali وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل كجي إن أنت سيسلنا بلا سيبا الله سيكاو بيان عذابا ويل ونكوين أتكم تجهنم قوة دسكي ما سكري تاوى بين الأبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة جاء النبي حديث مسلم فكان باوى دكافرتي دشركة برن صلى ينا برن صلى يا شيخ لا يودنا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر alƙawarin da ke tsakaninmu da mu da su ita ce sallah duk wanda ya bar sallah ya zama kafiri ku yi haƙuri sai mu dakata a nan insha Allah ta cancanta mu mata wannan shimfiɗa saboda matsayin ta dango ita ce addinin mu sati mai zuwa insha Allah sai mu dora abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe muna neman afuwar Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu